akan samu wanda ya tuba da ya tuba حتى سنقول استكبار yanzu da mutum ya bar zunubi ba amma ya kama istighfar Allah ya gani ya yi wannan istighfar ba shi na so da zunubi ta zama hada istighfar ya ya tabbata da istighfar wannan istighfar na neman wani istighfar ka ga da istighfar ba ba ba ya ba kuma tuba ba istighfar shine mutum ya zama cewa yayi nadama abin da yayi ya bari ya ba wa nadama ba ba ba sai shekarunsa ko na yayansa ko na wani abu duka ya yi abin da zai zama shi bari ne ya yi nadamar abin da ya yi a baya kuma yanzu ya bari kuma ya ce ba zai ƙara ba amma duka dan kada a cewa ya aibata yayansa da abin da yake guda ko da jeni ma za ya gama kama ba na Allah ya ba ba kuma da tuba da amma ba Thank you. ba da kamar kifar da ba kamala shi ne suna tuba a tuba kuma a istighfar ka bar ka yi azama ba za ka sake ba kuma Allah ka gafarta malamai sun ce idan waɗannan sharuɗan kai tuban da sharuɗansa shi tuban kansa bayan ka bari ka nemi Allah ya gafarta maka in kuma ne ka bashi idan kuma haƙƙi na Allah ne ka yi na dama ka yi kuka a nan Allah ya zama kai yanki Allah ya zama ka kashe ɗaya zama kuma ba da rabarai ka yi ba a sai an gada ba in dai ka ci ka shiruka ka yi rajain Allah ya zama Allah ya zama kuma kuma lokacin da wani ba da amma akwai tuba inaba tuba na inaba shi ne ga wanda yake laifi kamar yadda Allah ya faɗa a wacce ta wuce wanda zai nake za ba a duba shi da gaba da kuma an fita zakarun ba zakarun ba in sun yi alfasha ko suka zalunci kansu da wani abu na zunubi zakarun ba a kama ذكروا الله تاسف أما تألم هذا توباني ما بالضبط شيء بيت سنكر لألا شوى ألا كما كي من جرمك كما لي كأتتنا كما هاي شوى كي كي ذكروا الله تاسف الأولاء أبو جنس تاسف كان لجرمان الله فتنطوا من جرمين هذا wannan to wata tsara ba wanda ya dawo ne na ruwa kuma da wata istiya wal ahsan wannan shi ne kuma annabawa istighfari na annabawa da suke da ke ne magabara amma ne ka tabbata sai istighfari ne na jin kunyar Allah istighfari ne na kallon gajiyawar cikin haƙƙi na Allah ko kuma tuba ne na sun dawo daga zunubin da suka yi yanzu kun banta babu wani haka ne inda ka ji istighfari na manzo istighfari ne na neman ƙarin kusanci da mutum ya idan annabi ya shiga ban dai sallallahu alaihi wasallam ya ja ka da sai ko sai ba sai ba saboda ne abin da Allah ya yi masa wanda ya ji daɗi na fitar abin da ya fita sai ya ga da ne zai iya gode wa Allah sai ya kalla sai ya ga ne ga abin da zai gode wa Allah godiya ta isa ba sai ce to Allah na tuba Allah na tuba to ko mu aka ga ba wannan amma shi ma yana cewa wani wani sarki ya maka kyauta ba ta mutu ɗan gawo da zai ne ce zama na tuba kowa ba nau'i da wani abu in su tsari sai an yi da an yi da za a sha ba wanda ke da inaya ba da inaya ne ba ke kalli an sa yana da ajiyar wannan a cikin gabara a cikin kada ka karɓi wani lokaci domin sai a ɗauke ka daga cikin gabara. Haka haka nan lokacin ba lokacin kira sallah shi ma ana gabatar da shi ba lokacin da kamar lokacin sallah jira ana gabatar da shi ba bayan gama sallah ana gabatar da shi ba waɗannan lokacin ne da suke da shi da Allah ya karɓi za a yi wa abokin ba yau wata yau wa kyawa bayan an yi abokin sai wanda ya zai da kuma a wani gara tana na mafi da da wanda ba ya kuma kan wannan ga mai magana da ba ta a wayan ya ce abin sarrafin warwarwa ku nemi zaɓar ubangiji ni ke na suka tumu da ita da kuma gare me zai me zai hukuku haka sai ce zuba cikin kuma a matsala sai ce ta jin daɗi yawa wannan jin daɗin ba a ranar da dukkan makaruwa a cikin alƙur'ani kashi tasa'in da tana cikin kai a duniya a duniya ne ba karɓa ya yi rabu duk da magana ku da alƙur'ani kashi tasa'in da tana cikin kai a rage da yadda ke tsoro kuma da ba wa dace wasu da jikin da ake makarun makaruwa a duniya to yi wa jikin makaruwa kucin sikifari in ce da kucin daɗi to ba na daɗi a cikin anan duniya kucin sikifari ba kucin daɗi bukatai ne ne wajen da ke ta wani sikifari kuma da ke mata'ar aka tattara shi ba a san surar jin daɗin ba dan zuciya ta dukkan matsalar jin daɗi kowane iri ne zai iya ba ku jin daɗi kowane iri amma lura ana da ke
Suna cikin jin daɗi.
Suna cikin jin daɗi. Amma kuma da wani suna to kai ba ai akwai rashin tabbaci na wanda zai suka ci ana yara da da ba. Sai a ba da kuɗi ba a ba ka wannan magana a kan ba. Mutum da wani ya kuɗi kana da yawa. Kana da rayuwar da yake da rayuwar da iyalin da yake kira duk gaba ɗaya da kira bai kawo wata rana amma kuma ba shi a kare kuma kana da kada zai yi ba ka ko da ne amma kana da ka yanzu ba ko waɗanda suke ba ko ba amma an ba ya su duk abin da zai tsari a ji a yi kaza yana kwanci haka wai sai ne baba ko wa kake so a ba me kake so a yi to ba ta ta da kare amma an zo shi a kawo da ba da da bane amma zai yi ta da kuma da kashi ba ta ta ke nan ba sai kace ko a ba Allah zai ba ta bata amin ce ba ta kuma akai kake kida da kare na يجب أن يستمر في الوضع وخصوصه إليه يحقق idan kai ba a samu ba ai ba ko ba ai daidai ba shi ta hasar basari wasu da wasu wani ya zai da shi tana zaune hasar basari talauci ya dame ne yake gama can sai da wani hasar basari ni ina da yalwa amma ana yana ya yi wannan duk abin da aka zance kafin su ba kuma kowane ne kama da abin ambato wani lokaci ne wannan rayuwar ka ta yi mana in karki istighfarin ba ka daina ba Allah ya je da kai dace shi ma bai bari ba amma dole dole da kai lokaci da ruwa ko ka yanke wani dace ko shi ya yanke ba rayuwar ka ta yi mana mutane ta kare kuma in dai na duniya ne ya kare kuma a jona haka da zaka da mun da mana ko فأذن أهل المعرفة بعد كده أهل المنبرة ويمكن كل ذي فضل فضل حتى هو يرى وكل ذي فضل ذكر ولا مقعد وكفى أقعد فأكرم ولا نسعى وكفى لا أجل في أنا شيني وجهك أو شيني أبو يتلاعي يقول كل ذي فضل ألا زي سكاوة يرى وكل مقعد وكفى أي أكيد أكيد المسلمين يجب فضل Allah ya yi zakara a cikin addini. Ya zakai masa aiki, an da sa aiki kuma ne. Ya ba a cikin fara, yaushe za a ba ka ta, ta yaushe za a ta a mata fara. An kai kuma za a ya ba. Yake kuma da fadalin Allah ya yi ta kuma. Da duka wani mai aiki da bai a cikin nan a rayuwa da fadala na nan a rayuwa. Wasu ka ce a haɗa addini a cikin aiki. يمتعكم متاعا حسنا الا يجدكم تجاريا ويؤتي كل ذي فضل فضله ثم ان يباو هو بربرن ابدا كي نفردا كي تجباي الله كي ما يبذل فضلا كي ما أبعد. يؤتي الله يباو ويؤتي جبلا دبايلسا يباو فضلا كابا وانك جنا وكيف هو تكلمه الدواء فضله أولا يجب أن هو أفضل في شيء فهو يخرج لا بعض كل إجتماع كما سيحصل إجتماع إذا كنت كنا مرضي إجتماع تبقى الحالي وهو كنا وراء لنا قال الله لما يجب أن يكون مكتسنا فكرة ما وراءها ما فكرة وكان حق الذي قد عليه الله حبي هو الله الله يا شيخ Allah ya ci gaba da baya da gaba da cikin abin da ake gaya ko ta wa Allah shi kadai ba kuma ba ku karɓi annabi yana da shi da wasiru ba ko ba ku yi ba ko ba ku duba ba Allah ya ce to ka yi amma ba ka yi ba da wani da Ranar da girma ko abin cikin da ne mai girma duka. Ita ranar da girma ce, to rana ne da kana kirgawa ɗaya biyu uku in ga yau kada ka babu shiga ba. Kana cewa yau gobe jin duk ya fi saka ki kirgawa to za a zo ranar alkiyama babu wani kaba. Girma da kira. To kuma wanda ke cikin da kamar shi na girma da ya fi domin akwai wuta ga kuma ce wuta kuma Allah na kare da yawa da wasu. Thank you. آمين إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير إلى الله مرجعكم تكما بكتنا أبدا لكم وكم تقع عنا بقول له وتقول الله فأتي مرجعكم إلى الله بقول أتي إلى الله إلى الله بأن كائن الرسول والناس إنما أن ذلك يكون من أولى حيث لم هذا يكون هنا ولا يكون ولا ما إلى الناس إذا هذا كائن يكون هذا ولا هو هو على كل شيء لكن هو شيء كبير جدا بعد يوم بني بني أن يكون هذا الشيء أقول لك هو ليس يكون هذا الشيء saboda ba shi da abin da zai mata kowa da karfin da zai mata a Allah kadde ne iko ne tsananin iko ne a kullu kai da abin da ke da abu amin to Allah ya ce ala a mataki a ji amma magana ta farko kai kai a wasu Thank you. ala a saurara a faɗa ka ƙarfi in da ku su waɗannan kafirai ko munafukai da su nuna su ruwa suna kafa gidajen su biyar da su ne wajen su kuya daga bari koye wa Allah wala ala Allah ya sake da haka ina ya sake kuma ya bako a wajen lokacin da suke birne kada su ba su da suke rage cewa ya ana mari da kuma ya san abin da suke doye ba ba ya kuma da kuma da ba da suke bayyanawa ya san abin da suke doye ba wannan ya yi riwaya da baka akan kafirai ya da baka kuma kan mushrikai idan kan munafikai ne ai munafikai ko kuma kafirai idan kan munafikai ne wanda shi ne tafsiri kan munafikai da tafiya shine cewa su munafikai yayin da suke gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a mazaunin annabi yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da magana da sahabbai da annabi da kuma da haka wai amma in sun tashi sai su koyi domin ya su nuna fituran mutum a nan kamar an ce kiraya ne ba wai mutum ne suke kawai su ba a suna koyi abin da yake cikin zukatan wajen tattauna su kuciya kada a labari shi ne suna zuwa don a wani abin da za a yi za a yi na abuwa bana wata ce na ya bana kamar ya hau idan mun kula da mu muka muka muka ne da kine abu wai ko da suna abu ni ya ga kira a ga lokacin da suke tsoka da kiro suna suke goma kewa kan suke rinduka da suke da za su rinduka da su to ya adamu mara ya san abin dukewa wa mari da su suke bayyana kamar da kuma Allah ya saba to wannan ma'ana ta kai ma'ana ta biyu zahirin ayar ma abin haka yake ba kinaya idan mun za ta idan mun za ta ba ina zaune idan sun zo a gaban annabi suka rufe suna ta tantancewa tantancewa ta tafi saboda kana da abin da yake nufin ba ana kawo annabi labari ba da sun zo gaban annabi wanda ake ba shi labarin da abin da yake gobe sai su yi haka zagi za su san halin yake cewa saboda me saboda kada a ga abin da yake Allah ya tsara dina ya tsara sunan ya lokacin da take lirkike wannan da kuma take kauta da kashin na su ya dawo da yake ba da ko ta ku rinka haka dan kada ga abin da yake cikin ku ta ga wa to wannan ku rinka haka dan kada ga abin da yake cikin ku ta ga shi ma ji ma wannan ma'ana ta ji ke ma'ana ta ba shi ba da za ta yi ke da lokacin jahiliya ita da maka kwajin jirgin ai ba wanda ke da ana ba shi ne da ana amma bai kamata a ce ana shi kada ya bari a ganin to suka je wajen jiya bukata a wajen tsoro to sai su su ke haka su ba wa sama bayan saboda kada Allah ya gane Allah sai rika da shi da da bayan sa riga da kakkare Allah ya ce ya zura su zuwa wanda ya saba ku suna turai da gaban kan zuwa to ka ce shi da ya san su da ba su da cikin da cewa da shi da ya ana ba shi da ba shi da ba shi da ba shi da ba shi da ba da ma'aruf da to innahu alim lahu zuwa ya ai ba mu danne ne ni Allah ba zai ga abin da take yi ba huwa alimu shi ne masani ba da duk abin da yake kai kawo shi kan da yake da kafin ya da zai kafin ya fito ya ta ba duk lokacin da bawa ya fara tunani to an je kowa shi kare ya kafa to wanda ya kuma wasu ta kashe da zama abin da take ciki ba wanda ya kuma wasu ta kake kyauta ta kuma ka ce kai wasu wasu kwalin da ke kai haka ta yi wasu abin da ke kyauta da ta abin da ke kyauta ta yi wasu ya sa kake ganin abubuwa na Allah sai wanda ya san Allah yanzu idan mutum kan yana da zarrawa da kaza ko kuɗi da kaza ko kuɗi da kaza kan tana masa kai gaba da kaza ko to shi ka kaza ta an zai yi wata halitta da aka tabbata Allah ya ce illa ala zalimi sai ya ce illa ala zalimi sai ya zama arzikin sa a hannun zalimi to kuma illa ya ce illa aka zo akwai bambanci da ya ce illa ala zalimi da ya ce wallahu la in ya ce babu wata karfa sai Allah ne mai azurta ta dai amma wannan usulun da wannan siyaki ya fi wannan karfa domin zai yi wani ce arzikin ta a wajen Allah ya kuma ya zama a kai a wajen wani bayan Allah ba Allah ke ya ba kuma wani ba wani ba ba Allah amma illa ala zalika du'a an kuma ba ba wani ne arzikin ta ba shine ba da azurta wani abu a gaba alal dafi alal dafi rizqu alal dafi rizqu ma ana dai dai ki da wannan wani kace wallahu rizqu ma Allah dai arzuka alal dafi Allah ya ya wuce kawo in kace wallahu rizqu ma Allah ne ne arzuka ya ga dama ya ga dama ya tunda ai ana da wannan to kuka ce wallahu kuwa Allah ne mai azurta to ya ke kuwa azurta amma Allah zahiri kuwa Allah ya rada ta ya dora sai ya azurta ya rubu tawo kansa azurta dukkan azurta ya ya ba iya wannan da idan ya zama cewa kowa ya tabbatar da arzikin sa a hannun Allah ya ba hannun wani ba. Yaya wanda Allah ya ɗauki arziki da hannun kowa ta shi zai ba, ko da zai ba ka hannun kowa ya ba, to amma ka san cewa shi wannan bai zai ba ba, sai ba ya shi wanda hannun sa da ya ba. Idan wannan ya ba ka kuma ita ba ta da kai ka san cewa ba zai iya fara ba ko shi ba ka ba da muka dage muka dage muka tsaya mu abin da aya hukunta wallahi ba za su alku da wani ba idan ka je ya hana ka take da hukunta idan Domin kai ka san wanda ya ce shi shi ne arzikinsa a wurin kuma sai shi ne ba to kuma wannan tare ne ba ba kuma sai ka yawo ka miskini shi ma miskini lalauna da shi ma sai an bari wannan imanin da ya kamata mu yarda ba ne ba mu sai kasa mu tsaya ba illa Allah yasa wani daga cikin bayan Allah hakan da ake nema. An sai su tawakkal da tsayawa kan tawakkal dogara da Allah. Wanda kuma tawakkal Allah me ya ba ka wannan ƙarfin tawakkal da me ka tsare yake da kaya yake da menene yake da mawuta da Allah ya faɗa sai na san cewa arziki na ba wanda ya ce Allah mu ce a bani to da za a bani ko ba wanda yake yi shi ba shi to me yasa zan haka to ba da wani ba shi ba kuma ne ba shi da kake da wani wani ko ne shi ka ba shi ba wala ko wala ka ko a ba ko ne da Muhammad mai da ana fara da wannan ثم بعد ذلك فكرت مكاننا فقال ما لنا لا أنا لا أقول كيف ولا تقول حقوق ثلاثة ذاك الإيمان وبعد الإيمان والإيمان شيء وانت تكتب أن الشيء يبقى في شيء يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى haka a mace na gidi sai ya zama kayan yi ba Allah ya ga kai haka to sai ba a kace wannan da kawo zuwa wata wani ko ba sai ya tsaya wata ba yake wani ko an tsaya wata na ba ka ba ba da wata idan kuma kake yin haka ka dawo ka tsaya ne da ka dawo da jiki ko ba ba to da kake da To kamar an yi tambaya kawai an ce to Allah halittar tana da yawa. Akwai wata abu, wata a ruwa, wata a duniya, wata a fili, wata a sama, wata a ƙasa. Allah ce, Ya Allah ko wata a ruwa, ah, ko wata bauta, na su ce, kawai. Ya Allah ko wata a ruwa. Ya Allah ba halar zikirari ba. انت بتهل انت تحكي وانا لو بعرف مين الايمان ادوم بيك فوق انا كنت فوق اسال النبي صلى الله عليه وسلم وترانا اول رزق يفتح ورزق يفتح فيما ورزق يفتح يفتح فيما تدعو فيما يبقى شيء فتح sai ga wata ‘yan ƙaruwa, ‘yan ƙarƙarwa ta fito da abinci a bakin ta tana da Allah. Sai kuma Allah ya buɗe kunnen sa yaji tana cewa sarki ya tabbata da kuma gidi da ba ta da ta. Yake ba da lokacin da nake da ima. Thank you. wata rana wani mutum yana gefe sai ya ga wani wata fara wasu tsari sun biyo ta ya karama su tsalle a nan su sake su tsalle a nan sake su da ya yi su sai na ga yadda ake fara ya tafi suka tafiya da nisa tana zama kan wani dutse wani maka a gangare makaho ba ya gani yana fitowa ɗan da za ta ce a wasu da sai ya sai a ɗan muka Thank you. والروح كله ده أرضك ده أبن ده يجي أتكين مدبر ده تكي مدبع ده ده ألف كاتة ده تكي ده أكين ده تكي لا تنسى لا تنسى هو مصدوم ده أعلى لا تنسى ده أعلى كتير جاء أمريكا كثير كثير بار كثير كذا دكتور لم جاء كما في لكن يبقى قوة الإنسان عندك لا تقع تفضل أبوك لما تقول ولكن كل يوم تذكر وقت da muka a karkarar tafi da rinka a muka kula a wa'azi ce malaikar jibril ya kuma zuciyarta ya an gaya mu cewa babu wani rai da za ta mutu sai ta gama cika arzikin duk abin da yake naka da arzikin ka ne idan gobe za ta mutu to kafin gobe su yara in saura mutu ɗaya ya mutu ka mutu sai ya zo hannunka kuma sai kai amfani da shi sai maza ta yi kuma ta yi ka taɓa kula ku ji tsoron Allah wa ajiyu ku tsanani ku kyautata a wurin nema ولا يعملنكم استاء الرزق أن تملكوه بالعافية. كذا ذكر ألف يوم ai shi ne ba ba zai ba wala wanda yake kada ya samu kada ka san wai yana ganin da bai kada wani da wani ke yi ba ba ba da ba kira har ma a yi fata kada ka wani ta haya kuma na gane da na kawo dan Allah to nawa ke kawo aiki gida abin da ya kuma to da in dai kana yi har ka da ka tabbatar da wannan to me yasa ka daura dan ka dauka ba to wa da ka da ba ka da kuma a amma da ka tsara na wannan wata rana kuma ba ka fara ba da ba ya zo da abuwa wata da shi don gida sai ga wani bawa yana kokare da dokin da zai gaba wa kuma wani da zai a bakin doki akwai da kuku tabo a ke kai wa kawa da kuku ba ga ne kike duka da kuma da shiga sai ba da da da kuku ne sai na ta kuma sai ya ta take kuwa sai ta ko kuma wa Allah yana sai na da ko ya da kuku ba ga dai hadisi sai kira wa da kuku Thank you.
Eh, inda ya kora da su wani suna yi ga hajiya.
da hajiya da hana za a bayi sai ya bai yi bai su to kai ma kana wa wani da baka kasa ba wani abu da kasa ta wata ce kasa sai ka wani ko kai wani ya ba su kyauta a haka kuma da malaman ka bane ko ba za ka samu ba in ka samu ba ta ba da kawai ke kasa ba a kawo
Eh,
wanda aka kawo da jirgin wani ko daga wani kasar waje wanda babu ya ji ya kawo da awarkiya ya tura ta ya tura ta san kanan maki ta kuma ba wannan maki ba kuma a ce akwai shi wani jaji jaji ita ce an ji kawai ba sai ta ci ta kuma a ranar sai aka ci a yi wata mutuwa ya rasa aljihar wannan Thank you. ita wannan al'adun tare da kuma ta tana kan ruwa shi ne a karfi girman Allah cikin halittarsa. Yanzu mai halitta, ba a mutu za a za ka wasu da annabi kawai. ليبلوكم ايكم احسن عملا وانا شاكي كرا نار الحديد ليبلوكم لا مين الا الحديد ان شيء ينظر لا يكرهه لا يكرهه دربا وجر دربا وما لا يكرهه من باتي دم يعني ودم يسافر وفي الله da ya halicce mu ya halicce mu ne ya halicce sabai da kasai kuma ya halicce mu dan ya jarraba kawai ba an yi ka dan a jarraba ka kuma jarraba ta bangaren ne ayyuko a faru amala waye ya fi kyakkyawan aiki mana kai ana ba ana wanda ya fi cin jarabawa a makaranta shi fi daraja a farko to da aka ma haka kai ina kan jarraba sun aka sako to wanda ya fi cin jarabawa shi ya fi zama mana gaji ya fi zama wani gajin bawa a wata kana kana yan uwa sai da kan cewa idan ka ce da dalilai ne ta fuskar ina jarabawa zan karanta kai tana da ne ba ka da kuɗi to kai ba kai kana da kuɗi ne kuɗi ne to sarki ne kai sanan duk wani mutum har ne ka ciki da wannan na a gobe saboda haka a cikin jarrabawar ba magana ni talaka ne ni na muka da jarrabawa a nan take za ka haƙura za ka yarda shi yasa ba talauci ba za ka kalli wani ka ci wani ne ya daidai ba duk sama ko ka kai mai kuɗi za ka kalli Allah ya baka dukiya in ka ga dama kai yadda kake so akwai wanda ya taɓa wani ya ga dama wani ya shi zai azurta wani ko musulmi ne dare ɗaya ka yi fito da ya azurta ba wa ɗaya kaga duk da ba ce da ya ga maka wannan kaga dan mahallin da ba duk abin da ka sani da jarraba karatu aka baka akwai akwai ana jarraba akwai ana waye ba mutane nawa suka ba kuma duk karatun ne ya kaje da shiga wannan jarraba ba da cikin komai ne sai da kake duka ci duk abin da ka sani akwai jarraba da ba ya da jarraba shi Kerana apa yang kita lakukan itu kita mengamalkan. Kita harus segera. Sudah kita akan berfirman kaya. Jadi, di balik itu dia ada kekuatan. Kekerjaan kita akan mengamalkan mengamalkan siapa yang kita wanda kai dai shi shi ya zama maka da mu'amala kai mai kuɗi ka je kana da kuɗi ko kuma kake da shi da kuɗi to kaga ashe dan kada ki dan ya gane jaraba da Allah kuma dai to sai ya kiyaye kowa ya gaba da kowa da ke wani jaraba da ba a a wajen kuɗin lafiya da yana a wajen karatun lafiya amma wajen kaya ya hawa an tarbe shi da wata bai tare da mutane kowa ya zaɓe shi wani aure cikin wani kankanin da addu'ar Allah ya baka ko mai ma kake da sai ka ce Allah ya bani shi wanda zai zama alheri a duniya da lahira kaga za a zare maka rikici da maka ko wata kanta to Allah ba maka kyakkyawa kadari ne so na a lahira dan kai sarrafin ma'amur da duk kifaya da salati da ibada da a jaba salati a wara ke san ko da ke na sai an yi hawa da rabu a kira da salati ba ka da jaraba ne da Allah kake kawai
ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce wa kafirai inna kuma kutuna lallai ababen aikowa ne ababen tsayarwa ne ni ba da bayan mutu za ka yi hada illa fi rabbi kafirai za su ce ina ma za a yi ma hada aiki lafiya ba da wannan alƙur'ani da yake ce mana wai za mu to wai za mu kai tashi kai da bin gida bayan mu mutu mun zama ƙashi wani duka ke babu mu kuma sai mutum ya tashi da shi ne wani wani ake gidi ke da mutum yi wani da babu ya ke ruwa ko ka ga abu da ya ya ya zama ke da tashi su ba ya ya ba mun mai da shi haka suke gaba da wani shi ne da wani
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدث ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليقول كفور
kare a ce wa da Allah ya ba mu to in ka rubuta ya zama kuma ba mu da duk da kansa wai shi ganin sa bai da jari ganin sa yanzu bai da jari ko ɗaya shi ta shi ne da mu dole ya ce da ina ko ta kawai dan da shi ne yake yanzu ni na wani ce da zan ba ka abin da za ka yi za ka samu kuɗi ko ko da ni ne amma Allah shi ne ce zai daga babu yake ni ko sai ka ba ka Allah daga babu shi yake kai da kake kana sai da jari da yake ya ya ya ba ba ko ba na ba
ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهبت السيئات عني إنه لغفور غفور